الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu a wannan zama na uku a cikin karatunmu na littafin irshadu salik a mazhabin al'imamu malik imamu dar da hijira Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun shiga cikin kitabu ɗahara mun gama fasli na farko wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon fasli na almaitat na'am
bismillahir rahmanir rahim faslun almaitatu wal muskiratu kulluha najisatun illa dawa'ul ma'i wa ma laysa lahu nafsun sa'idatun na'am jazaa'ul maitati najisatun
faslun to bayan malam Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya yi bayani akan dangin abubuwan da ake ce da su tsarkakakku ne da kuma abin da ya shafi hukumce-hukumce na ruwa wanda za a yi amfani da shi shi kenan kuma sai ya shiga wato ya ciri zuwa ga bayani akan abin da ya shafi abubuwan da ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta su ga bayan Allah su yi amfani da su shine wannan fasali abin da zai mana bayani kenan rabewa baina ma maba wa ma ya'ti insha Allah subhanahu wa ta'ala almaitatu wal muskiratu kulluha najisa shehu Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace almaitat mushashshika ga baki daya musunaye ga baki daya mushi duk abin da Allah ta'ala ya amshi ran shi bayan kashi ba ne aka yi walmuskiratu da dangin abubuwan da suke sawa mutum ya yi maye masu sawa mutum ya gwangwazu kulluha najisatun dukkaninsu najasa ne baya halitta musulmi ya yi amfani da su idan aka ce almaitat wato su ne mushe Allah ta'ala ce inna ma harrama alaikumul maitata waddama wal hamul khinsir sai dai kuma wanda hadisi ya togance su sani dai kadai ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta muku cin mushi almuskirat su kuma su ne dukkan dangin abubuwan da suke sanya maye ba sai shaurisho ba ba sai giya ba duk abin da idan aka shashe mutum zai gwangwazu hankalin shi zai kau wannan muskir ne nana aisha radiyallahu anha kamar yadda yake cikin sahihayin ta ce su ilan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anil bit'i faƙala alaihi salatu wa salamu ma askara wani musulmin min hadithi abi musa al'ashari radiyallahu anhu anis salati wa lahuma fa huwa haramun wani musulmin min hadithi bin umar radiyallahu anhu ma kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun wa fi riwayatin وكل خمر حرام ولمسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل أهدى أحدا أن من شرب الخمر أو أن من شرب مسكرا أن أن يسقيه من دينة الخبال قالوا وما دينة الخبال يا رسول الله قال أسارة أهل النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام an gane ku to dukkan dangin abubuwan da suke sanya maye kullu hala jisatun dukkaninsu najasa ne illa da wabbal ma'i shehu ya ce face dai dabbobin da suke rayuwa a cikin ruwa to wannan su mushensu ba najasa ba ne an gane ku ya halitta a ci mushensu kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadithi na abu dawud hadithin abu huraira Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallama faƙal ya rasulallahi inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma'i fa in tawadda'na bihi atishna أفنتوضأ بماء البحر فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته wato ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ba shi fatawa kan abin da ya tambaya a kai da kuma ɗoriya a kan tambayar da ya shi ne alhillu mai tatu hatta mushen da ya rasu mushen da yake rayuwa a cikin ruwa to mushen shi ma ya halitta a ci an gane ko kiyafe wanda suke matattu ya halitta mutum ya ci irin karhososi da sauransu duka ya halitta mutum ya ci duk dabbar da take rayuwa a cikin ruwa to idan mutum ya kamo ta saboda ta rasu ba zai ce ba ta koma najasa ba zai amfani da ita ba sai ya siyo man shi ba ya siyo litir guda ko ya siyo dan bakwai ko ya siyo dan bakwai biyu a soya mushi su ya ci kayan shi kayo kayo babu komai na'am wa ma laysa lahu nafsun sa'ilatun wato wa illa ma laysa lahu nafsun sa'ilatun face dai mushan dabbar da ba ta da jini wanda yake mai sirkile a jikinta face dai mushen dabbar da ya zamanto ba ta da jini wanda yake sarkile a jikinta shine irin su ɓurgungunmuwa irin su ƙuda irin su tururuwa irin su dole-dole da sauransu to waɗannan dukkaninsu mushensu ba najasa ba ne an gane ko irin su fara fara ai ba ta da jini wanda yake mai sirkile a jikinta ko to ita ma ya halitta a ce ta an gane ko ya halitta ka kamo faralka daga gonakai ka kamo su ka sa su a leda ka kulle su ka sa su a jihu zafi ya kashe su to babu laifin an kawo su gida a ɗanyen ruwan zafi a ɗumama a hihige musu wannan wannan ɗin a ajiye su bushe a soya su a ci su babu laifi na'am ma'aiki alaihi salatu wassalamu kamar yadda yake cikin sunan na ibn maja wato hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace uhillat lakum maitatani wa damani an halitta muku cin mushashshika guda biyu mushe guda biyu ya halitta ku ce su da kuma an halitta muku wato cin jini guda biyu fa amma maitatani faljaradu walhut wato mushan guda biyu da aka halitta muku ku ci su shine akwai aljarad fari fara idan ta rasu to ya halitta a ce ta sannan kuma da kifi hakanan wato wa'ammar da mani falkabidu wa ɗihal amma jina na yi guda biyu wanda Allah ta'ala ya halitta muku ku ci su shine akwai alkabid hanta da hala da kuma saifa waɗannan dukkaninsu ya halitta kuce su tare da cewa kuma jini ne na'am wa ajza'ul maitati najisatun shehu yace yanki yanki na mushi yankina na mushe dukkan yanki yanki na macece najasa ne ba za a je a ciro kafa ta mamaci ba a ce a yi amfani da ita ga wata tinkiya ta faɗi ta rasu a je a ciro kafa a yi amfani da ita ko a je a ciro kai ko a ciro ciki ko a ciro wato wutsiya da sauransu wannan dukkaninsu najasa ne wanda aka yi saɓani a ciki shine malam zai yi bayani a kai wato abin da ya shafi fata ta mushe wannan malamai sun yi saɓani a kanta na'am
illa shu'ura wa mushbihu ha minar reshi illa shu'ura face dai gashi shika gashishika wannan su ba najasa ba ne gashi na mushe ba najasa ba ne irin dabba ta mutu a je a ciro izga a jikinta gashi ne ko wannan ba najasa ba ne irin wato dai gashishika dai wanda idan aka gutsire ko da mutum yana ko da dabba tana raye idan aka gutsira daga jikinta ba za ta ji zahin abin ba to wannan babu laifi wannan ba najasa ba ne wa mushbihuha minar rishi da kuma abin da ya yi kama da gashishshika daga jawaska. Jawaska shine irin abin da ya shafi irin su tattabarai wannan in za ka musu higewa ya ake hige su. Cire ake ku? To wannan shine ake ce da shi karan jawaska abin da za a cire din nan, saboda kama akwai wani ɗan haki ko? To kuma wannan gashishshikan da suke jikin shi shine ake ce da shi arrish. Na'am.
Wa fi tsarafi da ƙarni wa zurfi wa la'aji khilafun.
Wa khilafun, to malamai sun yi saɓani sun daɗa juna sani fi ɗarafil ƙarn wato cikin halaccin ciral tsinin ƙaho na mushi shin ya halitta dabba bayan ta mutu saboda za a yi wani amfani saboda za a yi wani magani da wannan tsinin ƙaho nata ya halitta a je a yanko tsinin ƙahon ko ko bai halitta ba a yanko to waɗansu daga cikin malamai suka ce bai halitta ba a yanko saboda in tana da rai aka yanka dole za ta gane to bai halitta a yanka ba waɗansu suka suka ce ya halitta a yanka in dai tsinin ne ba duka ba ya halitta wazilf da kohoto kohoto shi ma bayan dabba ta rasu za a iya zuwa a ciro shi a yi amfani da wannan kohoton ko ba za a je a ciro shi ba waɗansu suka ce haramu ne wato a ciro shi duba da cewa idan tana da rai aka cira to zai zama mata wato rashin lafiya ne wal'aj hakanan kuma hauren giwa haƙorin giwa bayan ta faɗi ta rasu za a ciro shi a yi amfani da shi ko ba za a ciro shi ba wannan malamai sun daɗa juna sani waɗansu halitta waɗansu kuma ba su halitta ba na'am
wa ma ubina min hayyin fa huwa maitatun to wa ma ubina min hayyin shehu yace dukkan abin da aka ciro shi daga jikin rayayye dabba tana tafiya a cikin a cikin wato daji ko a cikin gari mutum ya ga dabba sai ya ciro wani abu daga jikinta daga cikin irin alƙarnu ko azilfu dinnan ko al'aj ya ciro ƙaho ko ya ciro kohotanta ko ya ciro hauren giwa to fahuwa mai tatun wannan mushe ne wato ma'ana fahuwa najisin wannan najasa ne ba za a yi amfani da shi ba haramu ne na'am وفي طهارة جلدها بالدباج خلاف to wa khilafun malamai sun yi saɓani sun daɗa juna sani fi ɗaharati jildiha biddibaghi cikin tsarkakar fata ta mushe idan aka jeme ta shin idan aka jeme ta ta zamanto tsarkakekkiya za a iya yin amfani da ita a maida ta a matsayin buzu a kai masallaci a shimfiɗa a dinga yin sallah a kai malami ya yi buzu ya dinga wurdin shi a kai koko bai halitta ba waɗansu daga cikin malamai suka ce ta tsarkaka in dai an jeme ta an kawo ta an mata jima an maida ta buzu ko an maida ta salka ya halitta a yi amfani da ita saboda haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato wata rana zai huce ya ga wata dabba wata tunkiya a mace hadisin abdullahi dan abbas wanda yana cikin sayyid bukhari da muslim anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama marra bi shatin mayyitatin فقال هل استمتعتم بها ولمسلم في رواية فدبقتموه قالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها ما يكي صلى الله عليه وسلم وترانا ya huce ta wajen wata tinkiya wanda take wanda take mushi a mace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce wannan ba kwa dokan wani abu a jikinta ku yi amfani ku ɗauki fatar ta mun kuje ku je mai ta ku yi amfani da fatar ta ku rage asara so ce ya rasulullahi a mace take wa manzo Allah ya ce i ai cin naman ta ne ya haramta ba wai yin amfani da fatar ta ba sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ayyuma ihabin dubiga faqad tahura wato dukkan fatar da aka jeme ta to haƙiƙa ta tsarkaka waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan hadisai da waɗanda suke kama da su suna nuni akan halaccin wato yin amfani da fatar dabbar da ta mutu idan aka jeme ta amma waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a wannan al-zahara ana nufin al-zahara al-lughawiyya ba al-zahara al-shar'iyya ba an gane ko suna ganin cewa ba za a yi amfani da ita ba bangaren abin da ya shafi ibada amma bangaren abin da ya shafi yau da gobe irin ka zauna ka raka kwanta kana hutawa a samanta ko a cika maka wato ruwa a ciki babu laifi wannan an gane ko saboda akwai hadisi na abdullahi ibn ukai Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce ƙuri'a alaina kitabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa nahnu bi ardi juhainata wa ana gulamun shabun Allah tantafi'u bi ihabin bi shay'in min al-maita bi ihabin wala asabin wato ya ce an karanta mana littafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin muna zaune a ƙasar juhaina a lokacin ina matashi yaro ɗan ƙarami aka ce manzan Allah ya ce kada ku yi amfani da komai na mushe fata ce ko ƙashi ko ɓargo ko kaza ko kaza in dai mushe ne kada a yi amfani da shi to wannan suka ce kenan wannan al-dahara wanda ta zo a cikin waɗancan hadisan za a ɗauke ta al-dahara ce al-lughawiyya ba al-dahara a shar'iyya ba to ala kulli halin da malamai sun yi sabani amma waɗanda suka tafi akan cewa za a iya yin amfani da ita sun fi ƙarfin dalilai saboda waɗannan hadisai na cikin bukhari da muslim na
wasu urul hayawani wa araquhu zahirun illa ma yatanawalu najasata
wasu urul hayawan sauran dabbobi ga baki ɗaya wa araquhu da jibinsu bahirun tsarkakakke ne da jibinsu da miyauɗinsu duka tsarkakakke ne mutum ya zo shi zai yi amfani da ruwa ya ɗako ruwan shi ya ci ko a cikin wata kora ko a cikin wata roba shikenan kawai sai kyanwa ta zo ta tsoma baki a ciki to babu laifi bayan ta gama sha sai ya ɗauka ya amfani shi da shi sai ya yi ibadar shi in alwala ce ya alwallar shi da shi in wanka ne ya tafi ya wanka da shi ba shi da matsalar komai saboda hadisin da yake cikin sunan na abi dawud hadisin kabasha bintu ka'ab ibn malik wanda tana karkashin igiyar auren dan abu qatada Allah ta'ala ya kare yadda da shi tace anna aba qatada radiyallahu anhu dakhala alaiha fa sakabat lahu wudu'an فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء قالت فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi bayani game da abin da ya shafi mage ya ce wannan ba najasa ba ce don ta sha abin sha naku kawai za ku ci gaba da yin amfanin ku ba za a zub da wannan abin ba a ce najasa ne sai dai ko saboda idan mutum yana tsantsani da sauransu amma da ita dai ba najasa ba ce don ta tsoma baki a cikin wato kayan ku a ce ku zub da shi to shine yace wasu urul haiwan sauran dabbobi ga baki daya wa araquhu da jibinsa bahirun tsarkakakke ne illa ma ya tanawalun najasa face dai dabbar da take amfani da najasa take cin najasa irin abin da ya shafi irin su angulu irin su kaza irin su agwagwa irin su zabi wanda idan suka tafi wato daji ko suka tafi jibji ba sa lata tawakkan najasata ba sa kiyayewa cin najasa suna tsoma bakinsu akan sabon kashi to yanzu a wannan lokacin fayukurau an karhanta yin amfani da sauransu wannan makaruhi ne ba haramu ba ne
نعم إلا ما كان على فيه نجاسة ظاهرة فيكون حكم سؤوله حكم ما حلته نجاسة إلا ما كان على فيه نجاسة ظاهرة face dai dabbar da ya zamanto a bakinta akwai najasa wanda take zahira a fili karara lokacin da ta zo ta za ta sha wannan ruwan za ta tsoma baki a cikin wannan ruwa an ga wato najasa a bakinta a fili karara ta gama cin kashi ne ta zo ta kuma ta tsoma baki a cikin wannan ruwa an gane ko to yanzu fa yakunu hukumu su'urihi hukumu su'urihi hukumcin sauran wannan ruwa da wannan dabba ta sha fa yakunu hukuma ma hallatu najasatun sai ya zamanto tamkar hukumcin wato ruwan da najasa ne ta sabba cikin shi hukuncinsa zai koma ne tamkar hukuncin ruwan da najasa ta zuba a cikin shi an gane ku ya kunu hukumu su'urihi hukumu su'urihi wannan shine isum ya kunu hukuma ma hallatuhu najasatun shi kuma khabaru ya kunu ne an gane ku yawwa ka kana kada wa asalakin nadar ghairu mudari'in li hadaini khabar yawwa tarfa'u kana mubtada isman wal khabar tansibuhu ka kana sayyidan umar kamar yadda ɗan malik ya faɗa kenan a cikin alfiya to hukumu su'urihi hukumcin sauran wannan ruwa da wannan dabba ta sha sai ya kasance hukuma ma hallatu najasatun hukumcinsa shine hukumcin ruwan da najasa ta zuba a cikin shi wato idan ɗaya daga cikin waɗannan siffofin nashi guda uku sun canza kenan ba za a yi amfani da shi ba idan ya zamanto da ta tsoma bakin da aka zo ba za a gane ba cewa wannan ruwan najasa ta fada cikin shi ruwa ne dan kadan ka aniyatul wudu'i lil mutawaddi wa aniyatul ghusli lil mughtasili wa lam tughayyirhu najasatun to wannan kaga hukuncin sa shine makruhi ne ayi aiki da shi ko to shine ce to hukuncin sa shine da irin yadda muka karanta a baya shi yasa wani lokacin malam yana maka wato iktisari saboda abin da ya gaya maka a baya sai ka yi amfani da shi yawwara shi kenan yanzu in najasa ne to ya koma najasa to idan ta jirkita shi kenan ya koma najasa ya ce salaba hudda huriya wa albasa hu hukumahu wa aksaba hu hukumahu ko na'am ويجب غسل الإناء من ولوج الكلب في الماء سبعا.
فشيكنا ويجب غسل الإناء من ولوغ الكلب في الماء سبعا ينا وجبة wajibi ne a kanmu mu bayan Allah musulmai gasulul ina'i mu wanke akushi min wulujil kalbi daga lallaje na kare da yayi kare yayi lallaji filmaya a cikin ruwa mun ka ruwa mun aje imma a cikin wato bumburutu kare ya bara ya sa baki ya tsoma baki a cikin shi ko mun zo mun aje a cikin tarmis ko mun aje a cikin komi kare ya zo ya sa baki to yanzu wajibi ne a zubar da wannan ruwa bayan an zubar da shi kuma wajibi ne a wanke wannan komi ɗin ko wannan bumburutu ɗin ko wannan tarmis ɗin ko wannan bokici ɗin saba'an sau bakwai saboda haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce idza shariba al-kalbu min ina'i ahadikum wa li muslimin fi riwayatin falyurikuhu walau ma falyaghsilhu sab'an ولمسلم في رواية أولاهن بالتراب ولمسلم من حديث عبد الله بن مغفل وأبشروه الثامنة بالتراب هكذا يقول ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce idan kare ya sha abin sha a cikin akushin ɗayanku kowane ɗaya daga cikinku to ya zubar da wannan abin sannan kuma sai ya wanke wannan akushi ɗin sau bakwai karo na farko wanda zai wanke gaggarje shi da ƙasa sannan kuma sai ya ta ɗaura to haka ne za a yi wajibi ne idan kare ya sha abin sha a cikin makayin ɗayanmu shine a zubar da wannan abin kuma a wanke shi sau bakwai na'am wa fi ilhaqil khinziri bihi wa ina'u wa ina'in wa ina'in ghayril ma'i wal intifa'u wal intifa'i wal intifa'i bima fihi khilafun to shikenan wa khilafun malamai sun yi saɓani sun daɗa juna sani fi ilhaƙil khinziri bihi cikin shin za a riskar da alade bihi da kare idan alade ya tsoma baki a cikin akushin abin shan ɗayanmu mun karuwa mun ajiye a cikin komi ko mun ajiye shi a cikin yankin budo ko mun ajiye shi a cikin tarmis shi kenan alade sai ya zo ya tsoma baki a ciki to za mu ɗauki wannan ruwan mu zubda sai mu wanke kuma wannan akushi sau bakwai kafin mu ci gaba da amfani da shi ko ku a'a ba za a riskar da alade ba da kare saboda kare shi kaɗai ya zo shi a nassi haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa ba za a yi kiyasin wato alade akan kare ba kenan waɗansu suka ce za a yi kiyasin shi waɗansu suka ce ba za a yi kiyasi ba ɗaya kenan wa ina'in ghairil ma'i sannan kuma cikin shin za a riskar da wani akushi wanda kare ya tsoma baki a ciki wanda abin da yake cikin wannan akushi ɗin ba ruwa ba ne irin an zubo tuwo ne za a ci kawai kare ya zo ya tsoma baki a ciki ya sa baki a ciki ko an kahura za a sha kare ya zo shi ya dilmiya kan shi a ciki shin za a ɗauka a zubar da wannan hura kuma a ce sai an wanke wannan akushin sau bakwai ko ku a'a tun da ba ruwa ba ne ya tsoma baki a cikin shi hura ce ko kunu ne ko tuwo ne ya tsoma baki a ciki ba sai an zubar ba ko kuma idan aka zubar ɗin ba sai an wanke sau bakwai ba wannan shi ma khilafin an yi saɓani sai kuma na uku ya ce walintifa'i bi ma fihi to idan ya zamanto abin da kare ya tsoma baki a cikin shi ba ruwa ba ne an ka maka tuwo ne da ya tsoma baki a ciki sai ka tsinka shi kajak kawai sai ya tsere to bayan tsere idan ka zo ka za ka yi amfani da abin da yake cikin wannan kwanan na abincin ko a'a shi ma ya tashi daga aiki zubar da shi za ka yi khilafun duka an yi saɓani wato waɗannan su ne abubuwan da aka yi saɓani a kansu wato waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa ba za a ilhaƙin su ba da kare kuma idan abin da karen ya tsoma bakin shi a ciki ba abin sha ba ne wato abinci ne wannan ba za a ilhaƙi da shi ba haka waɗansu ya gani wato saboda nassi abin da ya tabbatar shine idan ya tsoma baki a cikin abin shan ɗayanku ba a cikin abincin ɗayanku ba yawwa an gane ku na'am wala khilafa fi najasati damil masfuhi
wala khilafa fi najasati damil masfuh malam Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce babu saɓani wajen malamai cikin cewa addamil masfuh jini wanda yake biya wuka cikin cewa najasa ne babu saɓani wato dukkan malamai na musulunci sun tafi akan cewa jini wanda yake biya wuka wannan haramu ne ba za a yi amfani da shi ba saboda Allah ta'ala ce hurrimat alaikumul maitatu waddam sannan kuma cikin ƙarshe-ƙarshen suratul an'am thumni na kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yad'amuhu illa an yakuna maitatan sai ce au da man masfuhan ko jini wanda yake biya wuka addamul masfu shine idan aka zo za a yanka an kwantar da rago aka yanka shi to wannan jinin da zai zuba shine ake ce da shi addamul masfu to wannan najasa ne ko wani ya yanki mutum to wannan najasa ne ka gani an gane ko to wannan ba sabani a wajen malamai cikin cewa wannan jini najasa ne ba za a yi amfani da shi ba na'am والأوراق والأبوال والمني توابع إلا أن يتغذى المأكول بنجاسة يولا والأرواث shehu Allah ta'ala ya ji kansa da rama ya ce al'arwath wato tsungaye shine kashi na dabobi irin kashi na ɗiyan awakai kashi na tumakai kashi na raguna kashi na shanu kashi na dabbobi ga baki ɗayansu wal abwal da bawalillika na dabbobi ga baki ɗayansu wal maniyu da maniyika na dabbobi ga baki ɗaya tawabi'un masu bin wannan dabbar ne wato idan dabbar da ya zamanto an halitta cin namanta ce irin tumkiya ce ko akuya ko rago ko ɗan akuya ko saniya ko sa ko taguwa ko raƙumi wannan an halitta cin namansu ko to kashinsu da bawulinsu da maninsu dukkan shi ɗarkakakke ne shi yasa ma'aiki alaihi salatu wassalamu kamar yadda yake cikin sahihai ne hadisin anas ɗan malik waɗansu sun iso madina to yanayin madina sai ya zamanto bai gamsar da su ba sai suka kamu da rashin lafiya manzo Allah ya umarni da akai su can bayan gari waje inda ake musu kiwon wato raƙumma a je a ba su nonuwa na raƙumman nan da baulillika na raƙumma su sha shikenan saboda magani ne suka sha kuma Allah ta'ala ba su lafiya daga ƙarshe sai suka yi lalata kuma aka kawo musu aka yi aka musu aiki su ma aka karkashe su kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya yanke hukunci a cikin su kenan to idan ya zama to dabbobin da aka halitta cin naman su ne to kashin su da bawulin su da manin su dukkanin shi tsarkakeke ne kenan idan kana saman raƙumi ko kana saman jaƙe ko kana saman doƙiya ko kana saman maraƙe ya maka hutsari to wannan hutsarin shi tsarkakakke ne ba sai ka wanke wannan tufafin ba an gane ku illa an yi taghazzal ma'akulu bi najasatin sai dai na yawwara illa an yi taghazzal ma'akulu bi najasatin sai dai in wannan dabbar da ake cin namanta dabbar da yake ya halitta a ci namanta sai dai in ta kasance wato tana karyawa da najasa to wannan fayanjisu sai ya zamanto bawulinta da kashinta ya koma najasa najasa yawwa shine fa yanzu su rautsuhu wa bauluhu da kashin wannan dabbar da bawulinta sai ya zamanto najasa ne an gane ku to amma dabbar da ya zamanto dama haramu ne a ci namanta irin jakai irin su alfadarai to waɗannan cin sauransu jakai na gida kenan ko to bawulinsu najasa ne hakanan kashinsu najasa ne hakanan maninsu najasa ne an gane ko na'am
wafi la lahamuhu lahamuhu ya ce a'a ban da namansu dabbar da ya zamanto an halitta cin namanta sai ya zamanto kuma ba ta kiyayewa cin najasa kawai zuwa take kullum a juji take tana cin najasa to yanzu kashinta dai da bawulinta wannan najasa ne amma namanta ba najasa ba ne in aka kamo ta aka yanka ta za a iya yin watanda da namanta za a iya yin sadaka da namanta za a iya sai da namanta na'am وفي لبنه وبيضه ورماد النجاسة yawa wara ورماد النجاسة Mm.
وال- والمستهجير من الخمر في أوانيها خلافه to shi kenan wa khilafun an yi saɓani malamai sun daɗa juna sani fi labanihi cikin halaccin yin amfani da nono na dabbar da yake ya halitta a ci namanta amma kuma ba ta kiyayewa cin najasa tana gatsam-gatsamtu wajen cin najasa to shin za a sha nonanta ko ba za a sha nonanta ba zance mafi inganci za a sha nonanta ya halitta an gane ko mutum yana da kwai saniya take zuwa bayan gida take kiwo a nan take cin kashi na mutane babu laifi za a iya cin na- za a iya shan nonanta wa baydihi da kuma kwai na dabbar da yake ya halitta a cita sai ya zamanto kuma tana zuwa juji tana kiwo tana cin kashi to shin kwanta ya halitta mutum ya ɗauka ya je a mushi omilat ko ku a'a bai halitta ba shi ma zance mafi inganci ya halitta ya ɗauka a je a mushi omilat ko a gidan shi a mushi omilat ɗin waramadin najasa sannan kuma hakanan toka ta najasa kashi ne na mutane kawai daji ne guda irin jibji aka share shi shikenan sai aka ɗauka aka ƙona da aka ƙone shi sai gurin ya zama toka wannan kashin da aka ƙona sai ya zama toka to yanzu wannan toka ta najasa ita ma najasa ce ko ku a'a ba najasa ba ce zance mafi inganci ita ma ba najasa ba ce saboda idan aka ce najasa ce irin wanda suke hucewa ta kadawa idan za a ga cewa komai ana zubawa ciki ana kawa kashin na dabobi da na mutane da sauransu duka a zuba a yi kone-kone da shi to wannan babu laifi ba najasa ba ne an gane ko yawwara wal mustahjir min al khamri fi awaniha da kuma al mustahjir min al khamr wato abin da ya daskare daga cikin giya fi awaniha a cikin wato kwalabanta ya zamanto ga ta giya ce amma kuma ta zamanto wato ta tafi ta koma irin galas ya zamanto yanzu ta koma kawai za a iya yin amfani da ita idan mutum ya sha ba za ta kawar mai da hankali ba saboda gu'in nata gabaki ɗaya ya tafi to shin wannan giya ɗin najasa ce ko ba najasa ba ce shi ma an yi saɓani an gane ko na'am
وفي الآدمي لا خلاف في نجاسة البول Mm, والأذرة mm.
والدم وشبهه to shi kenan wafil adami to cikin abin da ya shafi ɗan adam la khilafa babu saɓani a wajen malamai fi najasatil bauli cikin cewa bawalinsa najasa ne idan ɗan adam ya yi bawali bawalinsa najasa ne da nassi na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko?
نعم wal udra hakanan turoso na ɗan adam shi ma wannan najasa ne shine kashi idan ɗan adam ya yi kashi shi ma wannan kashin nashi najasa ne da kashi da bawali na ɗan adam najasa ne in banda bayan gari da bawali na annabawa wannan shi ba najasa ba ne an gane ko waddami hakanan jini wanda ya fito daga jikin ɗan adam wannan najasa ne jini ne wanda wani ya yanki wani ya zamanto jini ya fito wannan najasa ne jini ne mace tana cikin jini na al'ada wannan shi ma najasa ne jini ne mace tana cikin jini na biki wannan shi ma najasa ne wato in dai jini ne wanda ya fito daga jikin ɗan adam babu jinin da yake halali an gane ko dukkaninsu najasa ne wa shibihihi ta makamancinsa irin abin da ya shafi sulkawamin jini da mugunya ko kuma alƙaihu mugunya ɗin kanta mugunya ita ma wannan najasa ce idan ta fito daga jikin ɗan adam hakanan as-sadid shine sirkawamin jini da mugunya wato ya zamanto shi ba mugunya ba fir shi kuma ba jini ba fir ya zamanto an samu wato iltika usaki ne ne wannan shine ake ce da shi as-sadid to wannan shi ma najasa ne na'am wala qai'un mutaghayyiri an halati ta'ami yawa wala qai'i wala qai'il mutaghayyiri an halati ta'am ma'ana la khilafu fi najasati al-qai'il mutaghayyir babu sabani a wajen malamai cikin cewa alƙai'il mutaghayyir amai wanda ya canza wanda kamar shi ta canza an hali ba'ami daga halin abincin da mutum ya ci wannan shi ma najasa ne an gane ko wato shine bakin kumullo ake ce da shi kamar da mai mukhtasar ya bayani wato idan mutum ya ci abinci shikenan ya ci shinkafa can bayan awa biyu awa uku kawai sai ya amai da ya amai ba alamar shinkafar a ciki gabaki ɗaya kamar shi ta canza to wannan shi ma najasa ne an gane ko kenan in ya watsu a cikin tufafi na mutum sai ya wanke shi amma inda yake alƙai'i ne allazi lam yataghayyar ana halatu da'am farun kumullo wannan shi baya zamantowa najasa mutum ne baya da lafiya ya ci abinci yanda ya ci haka ya amayo shi to wannan ba najasa bane an gane ko na'am wala khilafa fi bahalati ad-dam'i wal busaqi wal mukhati wal labani wal mashhur najasatu manihi wa hal yanjisu bil mauti qawlani to shikenan malam Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ko yana zano mana fa wato maganganu wanda suke ba sabani akai yace wala khilafa babu saɓani wajen malumma fi ɗaharatid dam'i cikin wato tsarkin hawaye idan ya zamanto ɗan adam yana kuka to hawayen shi wannan tsarkakakke ne babu saɓani wajen malamai don hawayen shi ya zuba a jikin rigar shi to ba za ka ce sai ya wanke rigar shi ba hakanan dabba tana kuka hawayenta ya zubo maka ba za ka ce sai an wanke ta ba ba za ce sai ka wanke ba saboda hawayenta ba najasa ba ne babu saɓani wajen malamai wal busaq hakanan kuma wato babu saɓani wajen malamai cikin abin da ya shafi wato tsarki na tofi tofi irin kaki da mutum zai yi majina ta kulle shi daga a makogoron shi ya kako ta ya tofasta wannan babu laifi ba najasa ba ce don taɓa ruwa mutum ba za a ce ba sai ya wanke wannan tufafi ɗin kawai gogewa za a yi wal mukhab hakanan kuma babu saɓani wajen malamai cikin tsarki na al mukhab majina majina wanda mutum ya tofar da ita daga cikin bakinsa ce ko majina wanda ta fito daga hancinsa ce wannan duka babu saɓani wajen malamai cewa tsarkakakke ce tsarkakakke ne wannan an gane ko yawwara wallaban sannan kuma babu saɓani wajen malamai game da abin da ya shafi tsarki na nono na ɗan adam nono na ɗan adam babu laifi mace za ta bai wa ɗanta nono ko to haka nan idan daga cikin maza akwai wanda allah ta'ala ya mishi wato baiwa ta ruwan nono to shi ma ruwan nonon shi wannan tsarkakeke ne ba najasa ba ne za a iya sha wal mashhuru najasatu maniyihi wa har yanjisu bil mauti qawlani malam Allah ya ji kansa da rahama yace wal mashhuru to mashhuriyar magana magana wanda take mafi shahara a bakunan malamai na malikiya shine najasatu maniyihi mani na dan adam najasa ne wannan yana ga masala ce wanda mun tattauna akan ta ajiya ko a karatunmu na umdatul ahkami to zance mafi shahara wanda yake gudana a bakunan malamai na malikiya shine mani najasa ne saboda suna ganin cewa almujawara din nan da yayi da abubuwan da suke najasu ne to shi ma sai ya zamanto najasa kenan wanda yake nuni a kan cewa a cikin malaman na malikiya akwai waɗanda ba sa ganin cewa mani najasa ne shi yasa ya ce almashhur mashhuriyar magana wanda ta fi shahara a wajen bakunan malaman malikiya akwai wanda bata fi shahara ba a bakunan malaman malikiya wanda shine taharatul maniyi kenan ko na'am duba da hadisin da muka karanta nuna na Aisha radiyallahu anha da ta ce laƙar kuntu a furukuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama farkan fa yusalli fihi na'am idan ya bushe wa hal yanjisu bil mauti to wai shin dan adam idan ya faɗi ya rasu yana komawa najasa ya zamanto najasa ne idan mutum ya taɓa shi in ka taɓa shi da hannunka sai ka wanke hannunka in ka mishi wanka sai ka yi wanka ko ku a'a baya zamantowa najasa saboda ya mutu ɗaulani an yi maganganu guda biyu zance mafi inganci ɗan adam musulmi ko da ya rasu ba najasa ba ne an gane ku saboda allah ta'ala ce innamar mushriku na najasun sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Abu Huraira subhanallahi innal muslima la yanjus wato hayyan kana aw mayyitan gashi nan kuma hadisi na wato na cikin sahihu Muslim lokacin da Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya rasu wato ana na Aisha radiyallahu anha da ita da sauran matayen ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato suka ce idan aka aka hudo gawar shi a kawata masallaci na annabi su ma su mishi addu'a su mai sallah kenan waɗansu daga cikin sahabbai suke ganin cewa wannan abu ne wanda yake baƙo ta ce mutane sun yi sauƙin mantawa ai manzan Allah sallama bai yi sallah ba ga sahal ibn ubayda ko da ɗan uwan shi sahal da ɗan uwan shi face dai a masallaci wanda yake nuni akan cewa da a ce najasa ne ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ba zai yi umarni ba da a shigar da gawa cikin masallaci amma an shigar da ita cikin masallaci kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu bai yi musan wannan ba wanda yake nuni akan cewa ashe tsarkakekkiya ce na'am walmisku wato almiski ɗahirun tsarkakekke ne wato almisk wato wani abu ne dunkulalle da ake fitar da shi daga jikin dabba ba kowace dabba ba ce take da wannan abu shi ne ake ce da shi almisk ba turaren almiski ba ake nufi ana an gane ko shi ma dai yana da kwai kamshin shi yasa ake ce da shi almisk to wannan abun da ake fitar da shi yawanci an fi fitar da shi akwai irin shanu na wajen egypt an fi samun su a jikin shi an fi samun shi a jikin su yawwa to wannan tsarkakakke ne shi ma
نعم وإذا ماتت فعرة ونحوها في زيت أو سمن جامد ونحوه ريحت وما حولها شيكنا وإذا ماتت فأرة wato idan mushe ta rasu a wato idan bera bera ta rasu kusu idan ya rasu wa na hauwa da makamancin bera irin ko irin su sadak da sauransu kai sadak ba za a sa shi a ciki ba saboda sadak baya da jini wanda yake mai sirkile a jikin shi irin su ko wace ake ce mata mage kyanwa kenan fi zaitin idan suka mutu fi zaitin a cikin mai au samnin ko kuma dungule jamidin wanda yake daskararre wa na hawihi da makamancinsa ko irin abinci wanda yake daskararre mace ta yi tuwo ta gama ta rufe tukunya to bera daga gargagartu cikin dare ya je shi wato ya ɗan kaɗe murhin sai ya shiga yana shiga to zahin ya hana shi ya kasa hutawa saboda akwai sauran gumi na wannan tuwo ɗin kawai ya kasa hutawa kuma sai ya mutu da sahi sai ta gani to ɗuri hat sai a jefar da wannan ɓera ɗin wa ma haulaha da abin da yake gefen wannan ɓera ɗin inda ya kwanta ɗin inda ya mutu a gurin shikenan sai a yaɗe sama a zubar da shi sai a yi amfani da sauran kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin na na maimunatu wanda yana cikin sahihul bukhari an gane ko na'am yana cikin bukhari da muslim na'am to shi kenan wafi ma'i'in yanjisu to idan bera ya fada cikin wato mai wanda yake narkekke ko dungule wanda yake narkekke ko kunu wanda yake mai zafi bera ya fada ya mutu ma'i'in ba mani'in ba yawwala to yanjisu to wannan abin da bera ya mutu a cikin shi ya zamanto najasa idan a cikin mai ne ya fada ya mutu in kananzir ne sai dai a yi amfani da shi bangaren abin da ya shafi hutulu na cikin ɗakuna ko irin fitulu wanda suke na tebura da sauransu amma ba za a yi amfani da man ba cikin fitulu na masallaci an gane ko idan cikin dungule ne ya fada to ba za a yi amfani da shi wajen abin da ya shafi shafa wa mutane bil'adama sai dai ko dabobi in za a musu wani gyara da sauransu kenan shine yana zamantowa na jasa in kunu ne kenan da sai a je a samu wani gwalalo a zubar da shi shi kenan a yi haƙuri da shi saboda ma'i ne narkakke ne to saboda wannan gudun nashi ya shiga ko'ina ba za a ci a iya warewa ba na'am wala ta duhuru awani al-khamri bi gasliha to awani al-khamr wato kalbobi kwalbobi na giya wala ta duhuru ba sa tsarkaka bi gasliha da wanke su da akai to amma wannan malamai sun yi sabani akai an gane ko waɗansu na ganin cewa wato kwalabe na giya suna tsarkaka idan an wanke su wato wanda ba sa tsarkaka idan an wanke su shine irin mai ratsawa irin misali ƙwarya ƙwarya ai idan aka zuba abu a jikinta a cikinta yana ratsa jikinta sosai go irin wannan tulu ɗin tulu idan aka yi tsime a cikin shi yana ratsa shi duka to yanzu dan an wanke kaga ba zai iya fita dukan shi ba to amma irin kwalba wanda yanzu za a ga cewa waɗansu kwalbobin na essence yawancinsu don kwalbobi ne na giya an gane ko to kwalba wanda ya zamanto wannan gel ba ta ratsawa in aka zo aka wanke ta yanzu sun tsarkaka wannan su shi yasa a cikin wata nusukar za a ga wata tsuhuru a wani alhamri bi gasliha an gane ko wato kwalabe na giya suna tsarkaka idan an wanke su amma wala ta tsuhuru shine irin makayin da ya zamanto yana ratsawa irin kamar tulu irin kwarya irin su dima irin su dai abubuwa da yawa ga sunan dai wanda in ya zamanto an yi zuba abu a cikin shi yana ratsawa to wannan in yana ratsawa in aka zo aka wanke ba zai iya wankuwa ba kai tsaye to ba sa tsarkaka saboda wannan ƙwaryar da ya zamanto ana zuba giya a cikinta to duk wani irin wanke aka mata ba za ta tsarkaka ba tulun da ya zamanto ana zuba giya a cikin shi to duk wancan da aka mishi ba zai tsarkaka ba amma kwalba wanda ake zuba giya a cikinta in aka sa sokirin da sauransu aka wanke shi da kyau ga cewa ta koma kamar ma ba a taba zuba giya a cikinta ba to wannan ita ta tsarkaka yauwa an gane na'am wa yakfi istaqili kasayfi mubalaghatul masih malam Allah ya ji kansa da rahama ya ce mubalaghatul masih wato kaiwa kokuwa wajen shafa kaiwa kokuwa wajen shafewa da kyau ya fi fissaƙil fissaƙil wato yana isuwa cikin abu wanda yake mai samtsi duk abin da yake da kwai samtsi wanda idan za ka dinga zuba mashi ruwa to zai saukin lalacewa shine assaƙil abin da yake da kwai samtsi baya son ruwa to idan jini ya taɓa shi kaga an ce jini biya wuka najasa ne ko to irin yukuwar da ya zamanto ƙarfe ne wanda baya son ruwa in kana zuba mata ruwa za ta yi tsatsa ta lalace da wuri to yanzu mu balaghatul masi kaiwa kokuwa wajen shafewa wannan jinin da ƙasa ko kaɗa ko wani tsumma ka goge jinin da kyau fi sakili cikin abu wanda yake mai samtsi ka saifi kamar takobi irin su takobi irin su yukuwa mai kaifi da sauransu ta wannan yakfi yana isuwa saboda kala abin ya lalace da wuri sai ya zama to kenan bayan an gama yanka kawai goggoge a za a yi da wani abu a goggoge jinin da kyau shi kenan sai a maida ta cikin gidanta saboda idan aka cika zuba ruwa to wani abu saboda yana da samtsi ruwan wannan zai iya lalata shi da wuri yauwa an gane ko bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik